أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ خضري لنا بهذا المحضر تادفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ينقوى ومني مسوى أني محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Uh, muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake raya mu ya nuna mana wannan rana mai albarka a wannan wuni mai albarka wajen ci gaba da karatu wannan littafi uh, kitabun shifa na ainihin alkali iyal. to har yanzu dai muna fasalo arrabe wal ishirun alfasalun rabe wal ishirun fasali na ashirin da hudu maɗuli alaihi min alguyubi wa ma yakunu wanda aka tsinkayar da manzon Allah na daga gaibu da abin da zai kasance muna cikin wannan ba mu fita ba insha Allah ya ce wa sabbi akhir hadhihi al-umma awwalaha hakanan annabi ya ba da labari wato wannan al'umma ƙarshenta za ta zagi mutanen farko mutanen ƙarshe za su rika la'antar mutanen farko saboda ya zo da shi ma a hadisin aisha marfu'i kuma hadisin da bilafzi la ta zahab hadhihi al'umma hatta ya la'anu hatta ya la'ana ahiruha awwalaha haka ya zo daga aisha cewa wannan al'umma ba za ta tafi ba har sai farkonta har sai ta ya la'anci farkon min hadisin dawilin haka nan da ya zo daga abi huraira radiyallahu anhu wala an hadhihi umma awwaluha fartaqibu inda zalika rihan hamra wa zilzalatan wa kasfan wa masan wa qazafan wa ayatin tatataba kana zabi kadai silkihi wa tawi bil yadi atatani huwa alwuqu fi sharri manzo Allah sassa hadisin Abu Hurairah yace farkon wannan al'umma wala ana hadhihi al'umma awwalaha wato wala ina hadhihi al'umma awwalaha wato ainihin karshen al'umma za ta la'anci wannan al'umma na farko sai manzo Allah yace ku saurari wannan zai zo kuma lokacin da zai zo zai zo kamar iska ne ja ko lokacin za ku ga wani girgiza za ga wani kiskewa da za a yi haka nan za ga ayoyi daban-daban suna bin juna duk annabi ya ba da labarin wannan ga shi yau mun gani mutumin da ya zo ƙarshe yanzu daga kai sai tashin kiyama daga kai sai mahadi ko dujal amma kai ne kake zagin sai na umar ko kuma ka zagi sai na usmana uzubillahi so kaga annabi duk ya ba da labari wa ƙillatul ansar da ƙarancin mutanen madina shi ma manzo Allah sallallahu ya ba da labari shi ma wannan Buhari ya zo da shi an ibn Abbas ya ce kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi marlihi alladhi ma tafi yace manzo Allah ya fito mana a cikin rashin lafiya wanda ya koma ga Allah a ciki fajalasa alal minbar ya zauna kan minbari fa hamidallah wa asana alai ya godiya ga Allah ya yabo sun makala ya ce amma ba'adu fa inna nasu yaksiruna wa yaqilul ansar ai ba'adi yace mutane za su yi wa bayana amma ansaru za su yi karanci za su taimakon wannan addini ko ko mutanen madina allahu alam hatta ya kuno kalmilhi fi da'am manzo Allah ya ce za a zama kaman gishiri kaman karancin gishiri ga abinci kasan kaɗan za a sa gishiri a cikin abinci sai isa kinaya ne ga barin wato daga barin matukan karancinsu kinaya ne ga matukan karancinsu eh an gane gon sannan ya ce falam ya zal amruhum ya tabaddat lamarinsu ba zai gushe ba yana bambanta hatta lam yabqa lahum jama'atun ai yayin da wasu jama'a ba za su yi saura tare da su ba wa annahum sayalqawna ba'dahu athara da su abu haɗu da wani wato athara an gane a ba- a- a- ba'dahu bayan su bayan wannan kuma da su ga wani asara wani alama ne da zai zo shi ma to shine manzo Allah ya ce za a za a gan shi to an ce wannan asara din a zamanin ma'auya ne abubuwan da ya zo ya faru tsakanin ma'auya da sana aliyu allahu alam wa akhbara bi sha'an al-khawarij manzo Allah ya ba da labarin sha'anin khawarijawa an gane ko eh wato su khawarijawa sun zama wa kanu arba'atu alaf su dubu hudu ne eh fa qatalahum ali qatalan zari'an sai na ali shi ya yaƙe su walam ya qatal mimman ma'ahu illa tis'a an gane ko bai yaƙi waɗanda suke tare da shi ba sai guda tara daga cikinsu manzo Allah duk ya ba da labarinsu wasu fatihun da sifofinsu duk annabi ya faɗi ya faɗi yadda suke da sifofinsu duk annabi ya yi ya yi bayani a kansu wal muhaddaj sai wanda yake muhaddaji wanda yake mai tauyayyen hannu naqisul yadi shine muhaddaj ismuhu sunan shi nafi nafi eh wa fi nusatin mushaddada ai bi naqisil halqi allazi fihim wanda yake cikin su muhaddaj wanda ke cikin hawarijawa manzo Allah ya ba da labarin sa shi ma bayan ihdasa da yayi misali sadil mar'a wai dayan dayan no ina da dayan nono nonon sa daya kaman ya kai girman nonon mace annabi ya ba da labarin shi shi muhaddash din wa anna simahum at-taliq manzo Allah sai ya ce alaman su za ga duk inda za su zauna sai su zauna su yi da'ira duk inda za su zauna da'ira suke yi alaman su kenan julusun halkan halkan taro taro suke duk inda za su zauna baki ɗaya sai su zauna- su yi taro annabi ya ba da labarinsu wa yara wa yara wato waya ru- ah, ru'atal ganam ru'usun nas kuma sannan a lokacin yayi mutum zai ga wato masu kiwon awaki su ne shugabannin mutane e, wayura ne bisigatil wato ainihin ah, an gane ko bisigatil majahul kenan e, yura ne ba yara ba ne wayura ru'atul ganam ru'usun nas ru'usun nas za a ga ma- masu kiwo makiyaya a daji masu kiwon awaki su ne shugabannin mutane a ran a wannan lokaci wal'uratul hufat ya tabadaruna fil bunyan za a ga tsiraitattu marasa takalmi an gane ba riga wato ta kirki ba wato kamar dai tsirara to su ne za a ga ya tabadaruna suna rige-rige ko suna alfahari ya tabaruna ne ba ya tabadaruna ba ya tabaruna suna alfahari fil bunyani a wajen gine-gine dogaye to duk alama ne na tashin kiyama an gane ko shi ma ya zo a cikin buhari wai za ta dawular ra'ayil ibili ilayhim fil bunyan eh kuma walahu ailan ya zo a cikin buhari da ya ce wai za kanatul hufatul uran ru'usun nas fa zalika min asharadiha idan wato tsiraitattu marasa wato takalma suka zama sune shu- wato makiyaya suka zama sune shugabannin mutane to yana daga cikin sharuɗan tashin kiyama wa an talidal amatu rabata sannan mace baiwa ta haifi mai gidanta an gane shi ma alama ne na tashin kiyama an gane eh wato fa innal waladal amma min sayyidiha an gane ko wannan alama ne tashin kiyama duk wannan ya- duk wannan ya bayyana an gani wa anna quraishan wal ahzab la yagazunahu abadan yace da quraishawa da ahzab ahzab wato kafiran da ke da'ifa wasair da dawa'ifil kuffar an gane su ne ahzab la ya gazu na hu abadan ba za su yaƙe shi ba har abada eh kila ana nufin ba da gazo ta handak kenan bayan wannan yaƙi na handak an gane ko annabi ya ce waɗannan ba za su ƙara yaƙin sa ba ƙuraysha har abada wa annahu shi manzo Allah sassan huwa ya gazuhum sannan shi ne zai fara musu da yaƙi bil muharaba an gane ko kamar yadda ya auku ga sabansa lokacin da aka samu fatawa makata eh dai manzo Allah sai sai yake cewa la tuqza quraishin badahu ai la yakfuruna fa yaghzuna wa qawlu fi riwayati ukhra la tuqza an gane hadhihi ba'da hadhi ba'da ba'da al-yawm ila yawm al-qiyamah la ta'udu makkata dara kufrin yughza alai manzo Allah abin da yake nufi wai ma'ana makka ba za ta ƙara koma gidan kafirai da za a kai yaƙi ba daga yau eh shine yake cewa an gane la tuqzunahu abadan wa akbara bilmautani allazi ya kuna ba da fatahi baitul miqdasi wanzala ya ba da labarin matattu guda biyu wanda za su kasance bayan an samu fatahu an gane baitul miqdasi kamar yadda buhari ya rawaito daga auf ibn malik ya ce ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi gazawar tabuka wa huwa fi qubbatin min udumin wanzala ya zo wato ainihin a yakin tabuka yana cikin kubba ta fata faƙala sai ce odin sittan bai da yadda sa e, mauta su man fita bai tilmiƙidasi ya ce za a lissa mutum shida an gane ko wato gaban tashin ƙiyama sannan a samu mai fatawa bai tilmiƙidasi wawan mota tani su ne matattu guda biyu an gane shi ne ya ce ya kuzu fikun kaƙi sasil ganami al-akafas bilamil kaf to abinda da yake nufi a wannan wurin wato za a samu matattu guda biyu allazi ya kunu ba da fatih baitul miqdisi shi ma ya ba da labari kuma hakan ya zo ya kasance eh an yi wannan ne a hilafan sayyidina umar hilafan sayyidina umaru aka samu wannan an gane ko a can wato baitul miqdisi ehe yace مات به سبعون ألف في ثلاثة أيام وبنو الأصفر هم روم لأن جدهم مستويين منسوبون إليه كالأصفر وهو روم ابن إيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام أنشي واتو باوي باوي matattu guda biyu ba mautata ne ce na samu mutuwa guda biyu na da'un na da'un na alloba to a zamanin sana'ar aka yi bayan an samu baitul wato bayan an samu fatan baitul miqdasi an ce kusan mutum dubu saba'in suka mutu a cikin kwana uku eh, sannan kuma a cikin badal asfar su ne rumawa eh, wanda suke an danganta su zuwa ga kakansu shine wato rum ibn isu ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salam allahu alam wa ma'ada min wa ma wa adamin sukunan busra haka abinda annabi alkawari na zaman wato busra duk shi ma ya ba da labari na zaman busra da samansa za su yi wanzu Allah sassanin shi ma ya ba da labari kuma hakan ya kasance wa annahum yakzuna fil bahri kal muluki alal asira wanzu Allah ya ce sabban shi za su yi yaƙi a cikin kogi kai ka ce sarakuna ne a cikin ainihin wato ainihin wato tare da jama'a kai ka ce sarakuna ne a cikin jama'ansu manzo Allah sassan ya ba da labari an gane wannan din shi ma ya kasance wa annal imani law kana muna wadan bi surayya lanalahu rijalun min abna'i faris manzo Allah ya ba da labari cewa da imani zai zama an rataya shi a can tauraron surayya da wasu mazaje daga cikin abna'i farisa da sai sun same shi an gane da sai sun je sun karbo shi eh ko da za a rataya shi can to da wasu an ce a yi tambaya manhum ya rasulallah manhum su wane ne waɗannan ya rasulallah wanda za su karbo imani ko da yana bisa tauraron surayya an gane ko ya ce wasu mutane daga cikin abna'i farisa mutane cikin ɗaɗiyan farisawa to sai aka tambaye manzo Allah kamar an ce manhum ya rasulallah fa wala ayadahu ala salman al-farisi sai manzo Allah ya dora hannunsa bisa salman al-farisi sun makala ya ce laukarar imani inda surayya lana lahu rijalun min haula da tauraro na bisa da imani na bisa tauraron surya a zata ya ce a can to da wasu mazaje cikin waɗannan eh, ya dawo hannun shi bisa salman al-farisi cikin zuri'ar wannan to da sai sai sun ɗauko shi salman al-farisi kenan allahu alam wa hajat rihun fi gazati wani iska ya motso a cikin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yakin tabuka ne faƙala sai manzo Allah ya ce hajat wannan iska ta motsa ne limautu munafikin saboda wani munafiki da zai mutu falamma raja'u ila madina da suka komo madina wajadu zalika shi aka samu wannan aka samu munafiki babban munafiki ya mutu a madina eh shine rafa'atu bin zaidin ibn tabutun eh ɗaya daga cikin bani kaina kai kai eh daga cikin su ne babban munafiki ne annabi ya ba da labari tun kafin a dawo cewa wannan iska da ya motsa wani munafiki ne ya mutu manzon Allah wa ƙala manzon Allah sun- ya faɗi liƙaumin min ji sa'i cikin wasu mutanen da ke tare da shi zaune ya ce lirsu a hadukum finnari a zama min uhudin ya ce haƙorin ɗayanku a cikin wuta an gane wato ya fi dutsen uhudu girma eh, ya fi dutsen odu girma ƙala abu hurera fazabal ƙaumu ya ne yuridu ya ƙulo zahabu fazabal ƙaumu ya ne matu wa baƙir ana wa rajulun faƙutila murtaddan yawmul yamama waɗannan mutane da manzo Allah ya ce haƙorin ɗayanku a cikin wuta zai kai ya fi gir- dutsen odu girma to waɗanda ya ma wannan magana abu hurera ce duk sai suka tafi ma'ana duk sun mutu sun ƙare yani duk sun ƙare matu wa baƙi to ana sai ni ne saura cikin waɗanda annabi ya ma wannan magana da wani mutum amma abu hurera bai kawo sunan shi ba nan ya ce da wani mutum to faƙutila wannan mutum an kashe shi murtaddan ya yi ridda a ranar yakin yamama wa alama manzo Allah sassa ya ba da labari billazi galla eh, da wanda ya ci gululu an je an ciwo ganima ya ɗauki wani abu an gane harazan min harazin yahud manzo Allah ya ba da labari da wanda ya ɗabi gululu cikin jauhari jauharin nan na wato ainihin yahudawa da aka ciwo ganima eh, an gane fawuji dadfi rahalihi aka samu abin a cikin wato sirdinsa wanda mutum an gane annabi sassan ya ba da labarin shi ma a ya- a ranar wato haibara ne aka yi wannan eh tun da yake wa faƙala inda sahibakun qad galla fi sabilillah qala fa fatahna mata'ahu fa wajadna harazatin min hazar min hazaratil yahud ma tusawa dirhamaini manzo Allah ya ce ɗaya daga cikin ku abokin ku yayi gululu ya ci gululu a cikin kayan Allah ya ce sai muka buɗe wato kayansa sai muka samu wannan wato ainihin jauharora jauharora na yahuda wannan da aka ciyo ganima wanda wato ba za su wuce daidai dirham- dirhami guda biyu ba annabi ya ba da labari wabillazi an gane wabillazi galla shamalatan wa haisuhiya da wanda ya ɗauki bululu na mayafi shi ma an je yaƙi an dawo wato ya ɗabi ya ɗauki gululu na wato mayafi an ce sunan shi mudu'imu eh to shi ma manzo Allah ya bada labarin ya bada labarin shi wa haisu yahiya da inda mayafin take inda ya aje duk annabi ya bada labari wa naqatuhu hina lallat haka nan manzo Allah ya bada labarin taguwarsa inda za a same ta lokacin da ta bata wa kaifa ta'allaka bi shajara da yadda tana ta da wata itaciya bi hidamiya da igiyarta duk annabi ya bada labarin wannan kuma an ji an same ta haka wa bi kaliyati umairin haka na manzo Allah ya bada labari akan kaliya na umairi an gane ibnu wahab ibn halfi kenan tare da safwan ibn umayya kaliya da ta faru tsakanin su hina sarrahu an gane ai wato safwanu lokacin da safwanu ya makare shi eh bi qatlihi sallallahu alaihi wasallam wa sharadahu lokacin da manzo Allah ya sa mai wato ainihin sharaɗi ai ju'uli eh, shi wa- lokacin da shi wancan kafirin kai ya sa mai sharaɗi a wajen kashewar manzon Allah duk annabi ya bada labari eh, an gane falan ma ja umairun nabiya shi umairu da aka ba ju'ili zan zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi qasidan liqatal yana nufin zai kashe shi wa adala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsinka da shi akan lamari allazi ja'a bi sanadihi wanda ya zo saboda da- dalilin shi wa sirru da sirrin da suka yi da shi da wanda ya turo shi din to shikenan a salama sai musulunta yake wannan gaibu kawai ya sani shi sai musulun ya zo ya kashe annabi ne an sa mai ju'uli in ka kashe shi kaza za mu baka da manzo Allah ya zo sai ya ce to kai ne aka turo ka kashe ni wane da wane da wane ya ce ka zo ka kashe ni zai ba kaza to wannan gaibun da ya gaya mashi shi kuma sai musulunta eh sai Umairu din ya musulunta wa kaza salamu sama shi ma subhanu daga baya zai musulunta subhanu bine bine umayya shi umayyata shi Suf- Suf- safwanan nan da ya zo ya musulunta daga baya shi ma eh wa kabara bil mali allazi tarakahu ammu abbas radiyallahu ta'ala anhu inda ummi Fa- ummi falal manzo Allah ya bada labari wato dukiya wadda Abbas dan Abdul Muttalib ya bari wajen matarsa Ummul Falal zaujatuhu ita ce Lubabatu binta Haris a wani mur'atin aslamat ba da Khadija ita ce matar da ta musulunta bayan Khadija eh Ummul Fadali ila bal hiya Fadima binta Haddaf ko kuma an ce aya Fadima diyar Haddaf wato kannuwar Sayyidina Umar ita ce ta musulunta ita ce mace ta biyu wa fi nisa a wani sa kuma an ce dai ummul fu- ummul fudaili bit tasgiri ana ce mata ummul fudaili maimakon ummul fadali sai a ce ummul fudaili amma huwa galadin wannan eh, galadin mahalin bal lam yu'lam bi sahabiyati man yuqalu laha ummul fudaili a cikin sa- sahabiya ba san wadda wata mata da ake ce ummul fudaili ba bit tasgiri baya da an katamahu bayan shi abbas ya ɓoye wannan labari bai gaya ma kowa ba amma da ya zo wajen manzo Allah sai ji manzon Allah ya faɗi mashi kana da kuɗi da ka ajiye wajen matarka kaza kaza kaza duk annabi ya gaya mai faƙala abbas sai abbas ya ce ma alimahu gairi wa gairuha wallahi wani na da wani matana ba wanda ya san wannan Da- wato in ba ni da da matana ba wani mu ba san wannan magana ba eh ba wanda ya san wannan sai ce wa ma haza illa bi ilamillahi subhanahu iyaka wannan bai kasance face Allah da kanshi shi ya sanar da kai wannan gaibu to shi ma Abbas nan take sai musulunta Abbas dan Abdul Muttalib yayan baban annabi ne baffan sa ne wa alama annahu sayuqtal uh, Ubay bin Halb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba da labari ya sani annahu ayin nabi sassan shi manzon Allah sai ya kutul da sannu zai kashe ubay bin halb da biyadihi da hannunsa da hannunsa eh haka yazo daga hadisi yazo daga urwatu daga wato urwa da sayyid bin musayyib mursalan kuma wasa baka annahu alaihi salatu wasalam jarahu bi uhudin an ce manzo Allah ya mai miki a yakin uhud fi uniki a wuyan safa mata bi sarfu ya je a sarfu ya fadi ya mutu a sarfu wato an ce dalilin wannan yaƙi wannan miki da annabi ya mashi shi ubay bin half manzo Allah ya kashe shi da hannunsa dalilin wannan miki da ya mai ya zo sarfu ya fadi ya mutu wa fi utubata an gane a cikin utu- wato utaiba tasgiri ne ko a wani a wani sa a ce utaiba ko utubata eh ibnu abi lahabin a- ai wa alama sallallahu alaihi wasallam fi shani annahu yakulu kalb min kilabillah shi kuma wato utubata bi- bin abi lahabin manzon Allah ya bada labari cewa wani kare cikin karnukan Allah shi zai ci shi shi zai ya- shi zai ci shi Eh, yakulu kalbu- kalbullah an gane kuma haka ya kasance haka ya kasance wa masari ahli badrin da wanda aka kayar da su wanda za a kayar da su a yakin badar duk annabi ya bada labarin su ya ba da wurin da za su da wurin da za a kashe su duka ƙurashawan na annabi ya ba da labari fakana kama kala ya kasance kamar yadda annabi ya faɗa wa ƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi magana fil hasan ga hasan dan abi dan ali bin abi dalib radiyallahu anhu yace inna bna- yace inna ibn hada inna ibn hada wannan dana wa sayyidun shugaba ne karimun halimun mai karamci mai haƙuri wasu ya sulhullahu bihi bai na fi'ataini da sanin Allah zai gyara tsakanin jama'u guda biyu dalilinsa eh wai Allah ya kusanta Allah ya gyara tsakanin jama'u guda biyu dalilinsa ko jama'a guda biyu daga cikin mutane eh an gane daga dalilinsa to duk annabi ya ba da labari akan abin da a, ya auku na kaliya na na Hassan din annabi ya ba da labari duka na'am sannan ya ce wali sa'adin haka na annabi ya ba da labari ga sa'ad bin abi waqas a rashin lafiyan da ya a makka eh wa qad qala lahu sa'adun ukhlifa ana ashabi sa'adu shine za a bari a cikin sahabbai na shine zai mai baki da la'allaka tuhallaf abinda annabi ya ce kenan hatta yan tafi bihi aqwamun ko cewa kai za a barka a baya eh wai za a jinkirta ma har wasu mutane su amfana da kai aka yi gaya masa adu eh annabi sassa ya bada labari eh yan tafi bika akharun sannan wa yastalir bika akharun wasu kuma su cutu da kai an gane ai aqwamun min al-fujjar kenan wasu mutane daga cikin fajirai su cutu da kai wa kamar bi qatl ahli mutat muta wazala ya bada labari da kashewan wato wato ahli muta yawma qutilu ran da aka kashe su an gane ko shine faqala yace hadara zaid ibn harisa zaid ibn harisa shine zai rike wato ainihin tuta fausi basamma ja'far bin abi, abi dalib anan ne wato aka wato aka samar da wato Jafar bin Abi Dalib da Musiba, fa Musiba sun ma Abdullahi bin Rawaha shi ma anan ne, fa Musiba sun ma Halid bin Walid min gairi min gairi Imra shi fa fatallahu ala yadihi sannan Halid bin Walid shi ma Allah ya samu wato aka aka samu fatahu a hannunsa duk annabi ya bada labari wa bainahum masiratu sharin tsakaninsu da juna tafiyan wato wata ɗaya ne au azida koko abin da ma ya fi haka ɗin duk annabi ya bada labari wabi mautu najashi sannan manzo Allah ya bada labarin mutuwar najashi sarkin Habasha ci annabi yana Madina amma ya gaya masa ban cewa yau sarkin Habasha ya rasu an gane ko annabi ya bada labari duk annabi ya bada labari yau mata ranar da ya mutu shine shekara ta tara daga hijira ko bi arlihi kuma a can kasar sai ya rasu shine manzo Allah ya mai sallah salatul ga'ib kenan an ashabi wa kada wuzura janazatu ladai wa aka bara fairuz lokaci yayi to alhamdulillah wannan duka gaibu ne abubuwa ne wanda wannan babi yana da yana da yalwa kwarai wato gaibu ne annabi ya ba da labari abubuwan da da su faru kuma duk wasu an ga ba ali duk an ga wasu daga ciki to Allah ya kara mana son annabi ya kashe mu a cikin wato ainihin wannan habara ta soyar manzon Allah ya tashe mu a ciki kurakuran da muka yi wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada malaman mu iyayen mu shahannan mu Allah saka musu da alhairi Allah ya amfani da masu saurari shi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah saka mai da alheri Allah biya bukatarsa gidan rediyon Allah ƙara ɗauka ma'aikatan duka Allah biya bukatunsu a ƙuli ƙauli haza واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه كان غفارا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh